الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda da ikonsa kuma da ganin damarsa ta hanyar da tafiye da tsarin mulkinsa ya kaddara haduwarmu da ku a wannan masallaci ne juma'a a unguwar tawalala wanda kuma yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna da babban bako wanda ya kama na ziyara ta yan uwantaka tun daga babban birnin niyami ana gabatar da daura a cikin waɗannan kwanakan masu albarka kuma ga wa'azzuka ga ziyarori muna rukun Allah tabaraka wa ta'ala dukkan waɗannan ayyukan ya zama to karbabu ne zaman to mana su ne za su mana dalilin shiga gida a janin firdaus kurakuran da muka yi allah gaba da kauta ala ya gafarta mana gaba daya malamanmu da iyayenmu da abokan da'awa da suka bar duniya allah ya ruba gunkin su mu kuma in samu ta zo allah cika mana da imani malam abdulmalik zai bukata ce dogon tarifi za mu ba shi dama mai faɗi kusan awa guda domin gabata mana da lafiya sai dai fata a ba da hankali da nura da yani tantance kalmomin da ke fada domin zaman to mana masu amfani a rayuwar da duniya da lafiya Allah ma zaka sarki ya tafi mu yana insha Allah kuma nan sai ya fara gabatar da unwa na kishi sannan kuma ya ci gaba da muhadara bala ya tafi da mashkuran wa'ajura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa gaba daya da alayensa da wadda suka bi su akan tafarki na gani haɗi zuwa ranar ƙarshe Allah ya kaddari mun samu zuwa a wannan babban birni na da magara don gabatar da nasihohi da darussa na daura da wa'azuzzuka cikin waɗannan kwanakin da za mu yi kuma allah ya ƙaddar mun fara kuma ana ci gaba da gabatarwa mun ɗauko wani maudu'i mai faɗi mai faɗi ƙwarai da gaske wanda ƙabayan alamin islami al-mu'asira ƙabiyoyi da matsaloli da suka shafi duniyar musulmi ta yau wanda maudu'in mun fara shi gidan rediyo na alternative kuma an yi karatuttuka daban-daban wurare daban-daban an yi karatu karkashin wannan maudu'i a gidan rediyo na amfani an yi kuma a dai wurare daban-daban in ban manta ba wannan shi ne karatu na biyar da za a yi karkashin wannan maudu'i to kuma wannan maudu'in ba maudu'i ne wanda za a kare da gaugawa ba muna kira zuwa ga malamai da yan uwa masu da'awa a fada da wannan maudu'i kwarai da gaske saboda duniyar yau tana cike da kalubale ga musulmi a fage daban-daban na rayuwa shi kuma al'adar baki ba zai da ya karka sai dai ya canza salo Allah ya faɗa mana wala ya zaruna yi ƙatilu lakum hatta ya rutukun an dini kudin isra'a wala ya zaruna ba za su gushe ba yi ƙatilu lakum suna yaƙar fi'ili ne mudari'i yufidu tajaddud wa takrar yau da gobe da jibi da gata kuma yuqatilunakum suna yaƙar ku ba yaki na makami kawai ba domin da yawa sai a ce su yaƙe mu da makamai za su yaƙe mu da duk damar da suka samu su yaƙe mu ta fuskar makamai su yaƙe mu ta fuskar karantarwa su yaƙe mu ta fuskar ƙere-ƙere su yaƙe mu ta fuskar kafafen yaɗa labarai su yaƙe mu ta fuskar jagorancinmu su yaƙe mu ta fuskar tarbiyyarmu su yaƙe mu ta fuskar tattalin arzikinmu su yaƙe mu ta fuskar tsaronmu su yaƙe mu ta fuskar hukumce-hukumcenmu an gane ko su yaƙe mu ta fuskar tarihinmu su gurɓata shi su lalata shi su yaƙe mu ta fuskar iyakokinmu su yaƙe mu ta duk damar da suka samu wannan ita ce fahimta ingantatta Allah subhanahu wata'ala ya faɗa inistaqa'u in so samu iko babban malamin tafsirin nan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace anan Allah ya ce inistaqa'u in sun samu iko to shi addinin da suke yakar mu a kansa Allah ya tabbatar da cewa ba za su iya rushe shi ba Allahu akbar dan Allah ya ce a cikin suratul ma'ida al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum daga yau kafirai sun ɗebe tsammani sun yanke tsammanin cewa za su iya murkushe wannan addini wannan aya ta sabka a hijjatul wada a ran juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a arafa kamar da sai da wani faɗa malamai kuma suke cewa bayan saukar wannan aya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rayu kwana 81 to don haka wanda yake tunanin akwai lokacin da za a daina yakar kasashen musulmai kuskure yake kuskure domin idan kaga sun daina yakar ka to abu biyu suka faru ko dai ya kasance sun gane gaskiya sun musulunta sun zai yan uwarka kun zan innamal mu'minuna ko ya zamanto ba su gane gaskiya ba kai ka bi su wal'iyyahu billah nan kuma sai su gina ya karka don ka zan kamar su Allah subhanahu wa ta'ala ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba zai taɓa yiwuwa ba yahudawa su bi ka ko kiristoci sai ka bi hanyarsu a nan akwai rasuwana da yawa daga cikin yan uwa masu tafsiri in sun zo ƙarƙashin wannan aya suna mata wato takaitacciyar fassara wadda ba a fahimtar inda ta dusa hatta tattabi a millatahu sai ka bi hanyar su ko kuma wa ƙalulan ya zukular jannata illa man kana hudan au nasara sun ce ba mu shiga aljanna sai bai hude ko kirista ba haka ayoyi suke nufi ba wa qalu lan yadkhul aljannata sun ce ba mai shiga aljanna illa man kana hudan yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna sai bai hude aw nasara kristoci sun ce ba mai shiga aljanna sai kirista a wajen yahudawa kristoci kafirai a wajen kiristoci yahudawa kafirai hatta tattabi a millatahu yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi addinin yahudanci kiristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kiristanci domin da yahudanci da nasaranci ko kiristanci ba ƙila wula wace wurin ce wannan magana kamar ya ji ba kowa ce gani shi ko ba haka ba so sai mu kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da wannan kafin mu shiga mawdu'i domin sai ka tantance makiyinka sannan za ka yi bayanin irin tsarin da ke gobe da kaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalatil yahud laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahud ala shay da yawa daga cikin musulmi su suna sa tsammanin ai yahudawa da kiristoci addini ɗaya ne su yahudawa a wajen su kiristoci kafirai su ma kiristoci yahudawa wajen su kafirai kuma Allah ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin fatamilu qiblata وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض daga cikin dalilin da ke nuna ba aqida ɗaya bace Allah ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah ko uzairu ibn Allah wa fikra yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kinan a wajen su uzairu Allah ne wa qalatil nasara al-masih ibn Allah su ko kiristoci sun ce yesu almasihu allah ne don allah ne ke nan allah domin da ɗa da uba aikin si dai kenan a wajen kiristoci ba zai ruwa allah ne a wajen yahudawa yesu almasihu ba allah ba ne bal masu a wajen su ɗan zirin wala iyawu billah wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima sannan wa qawlihim inna qatalnal masiha isa ibn maryam sun ce sun kashe yesu almasihu ana kashe allah mai kokarin ya kashe allah yana so ya yarda allah ne to wannan bible da ake cewa rubo testament da ancient testament ƙarya ce aka hada da ƙarya maganar allah ita da musulman da mata nan matsayin da gaskiya amma ciwa ciwa ce shi yasa sai suka haɗe kai suna yaƙar addinin musulunci da shi addinin allah mun fahimci wannan da kyau abu na gaba shi ne cewa kiristoci wa junansu suna kafirtar da juna yahudawa wa junansu suna kafirtar da juna mushkilanmu sai a ce muna muna da sabanin fikihu mazhabul malikiya ko shafi'iyya in nasu din ya fi namu amma mu matsalar mu ba mu karance su ba Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa kulluhum shatta sannan Allah ya ce wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu haddan mimma dhukiru bi fa akhrayna bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah nasaran nan kaji adawa a akwai tsakanin su da yawm al-qiyamah mu rike da kyau alqur'ani yake kawo yahuda wannan su ma ba da lafiya suke ba Allah yake cewa har yanzu a cikin sutul ma'ida wa qalatil yahudu yadullahi maqdula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainakum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah yahuda wanda yake magana kansu kenan sabani akwai shi sai dai mu musulmi masu ingantattar aƙida ba mu da sabani cikin aƙida sabani na fikin hukumai yana da asbabu din shi wannan ba wani abu ne wanda za a cewa musulmi su kashe junansu saboda sabani na fikin sai dai mu ba juna da daidai mun fahimci wannan da kyau kenan mu gane cewa kafiran nan aƙidunsu ba ɗai ba ne amma idan za a yaƙi musulunci za su haɗe kai saboda ƙarya da ƙarya suna da ƙawance mu kuma musulmi dole na in mun waye mu haɗe kanmu mu da kirki da gaskiya da mu muka fi cancantar mu haɗe kawo mun ji wannan da kyau to yau mawudu'in da za mu tattauna a kansa hanyoyin da ake bi don a ruguza al'umma a tarwasa yau a duniyar mu manya-manyan mawdu'an da muke ya kamata mu nema mu yi karatu kansu irin waɗannan mawdu'an yi domin tarwata al'umma shine babban burinsu idan suka samu wannan sun ci nasara mi ke kawo tarwacewa al'umma mi ke kawo al'umma in tana da cigaba a wargaza shi ko ko in ba ta da cigaba a ƙara wargaza ta waɗanne dalilai ne da sabubba za a bi don saboda al'umma ta yi ƙarfi duka waɗanda nasoshi sun yi bayani su in ka kuma cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah ya bayani wani asbabun nasu والتمكين كما يدل المعلم باسم ليبيا محمد علي الصلابي يا موسوعة التاريخ للتافي فقه النصر والتمكين ya ake samun tabbata in kuma an samu tabbata shi ya za a yi abin kuma ya kara tabbata bai wargaje ba duk abubuwa ne da kamata musulmi mu tashi tsaye idan ba mu karanci waɗannan abubuwan ba duk matsalolin da muke gani yanzu ba abin da muke mulki su yana ganin da saura kun ji an ce makiyinka wai wani ne yana gaba da wasu aka ce wani Allahu Akbar ai wani Allah ya masa rasu ya mutu ya ce kaɗan ya gani ko ba haka da bari ya ce kaɗan ya gani saboda maki maki duk wani teknik da za a yi da dubara a ce muna waɗanda mutane suna kaunar wallahi da yadda ce in dai ba su yi imani ba falaba ba su so ka sha'ir yake cewa kullu al'adawati qad turja izalatuha illa al'adawata man hadaka fi din duk adawa ta duniya ko menene ya hada ana sawar tsammanin wannan adawar za ta iya bushewa amma banda adawa ta addini duk annabawan da Allah ya turo Allah ya ce ma arsalna bil rasulin illa bil lisani qawli mutanensa waɗanda ya tashi cikin su al'ummar sa mai jin yaren sa a cikin garin su nan ne tashi hankali yake farawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairu khalqillahi ajma'i a garin su makka kafin ai masa wahayi abin suke kiransa ana mutunta shi ana darajta shi amma da ya zo da da'awa ya fara kira kan tauhidi daga makka ne wuta ta tashi babu abin da ba a yi a makka ba shekara goma sha uku duk wani haitsalo na cutarwa abin shi ƙarshe ha Allah ya babu labarin manya-manyan makincin da ake yi ma duk mutumin da ya fuskanci da'awa tsakanin shi da Allah kuma ya fuskance ta ya san inda ya gizo yake saka ko ya shirya وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك كافري sun zauna a darun sun zauna a darun nadwa assembly ta makka mi suka tattauna akan shi Allah ce li yuthbituka wasu sun ce a bada shawara a daure shi aw yaqtuluka wasu suka ce a daure shi bai yi ba don da awa bata bata kaji wasu suka ce a a kashe shi saboda in ya mutu wuta ta mutu mu wasu ka ce a'a au yukhriju ka a fitar da shi suka ce fitar da shi bai yi ba saboda kun san yana da wayo idan ya je ya samu ƙauyawa ya sa musu wannan abin cikin kansu zai dawo da makamai kuri cikin garin kuma haka ta tabbata shi yasa don an kama wani malami an daure shi ko don an kori wani malami daga wata ƙasa ko daga wani gari ko an kwace nationalite ɗinsa ko kuma an kashe shi habihi sunnatu anbiya sunna ce ta annabawa in ka shirya ka riƙa in baka shirya ba ka koma gida a riƙe mato ka riƙa ci ka halittu mutum ka yi mun ji wannan da kyau to waɗannan nukat waɗanda ake ruguza al'umma da su karatu ne mai tsawo amma saboda yanayi mun zo ne cikin wani yanayi muna da kwanaki takaitattu kuma daura cikin kwanaki mun karike daga garin tawa yanzu nan muna da zandar kuma za mu je mara insha Allah kuma can ma za a yi daura shi yasa sai a bada kamar karatu idan aka san abin ba za a iya fayyace shi ba sai a bada al-nuqatul asasiyya waɗanda le points essential in ji baturi da su ne karatun zai gudana saboda ka ƙara bincike domin ilimi bai tsaya ga mutum ɗaya ba faɗaɗa shi ne ake yi idan ana son a ruguza al'umma suna kiran su al'awamilu talata li hadmin hadarat al'awamil jam'i ne na al'amil ya an ce al'amilu shine mai aiki amma na ana nufin wasu ƙa'idodi wasu dokoki da ake bi guda uku a talaka uku ko lihadmil hadarati wa taqaddum a ruguza ci gaban kowace al'umma ashe waɗannan abubuwa suna da muhimmancin da ya kamata ce kowa ya san su ce musulmi domin waɗannan ababen guda uku da sun shigo cikin al'umma idan ba ta da ci gaba to ta ƙara yi baya idan kuma tana da ci gaba to za ta rubuce akwai matsala ko babu bayan su sai mu kara da ababe kuma guda hudu waɗanda su ma suna cikin ababen da ake rubuta a rubuta da su sai da banto lokuta bakwai ya kamata mu samu a gurguji cikin wanda takaitaccen lokaci Allah ya taimake mu abu na farko suke cewa idan aratta an tuhaddima hadaratan min al-hadarat to faqallil min sha'nil qarit in kana son ka rubuta wata al'umma to ka sa mata rashin kimanta na gaba alƙa'id da alhamza ne ba alƙa'id ba da ainihin wanda yake zaune ƙa'ada ya ƙa'udu a'a wancan alƙa'id ne da ƙa'ada ya ƙudu ƙiyadatan ismul fa'il alƙa'id da alhamza mun ji wannan da kyau duk lokacin da al'umma ta zamanto ba ta da na gaba ba ta da mai fada a ji ba a yi ma biyayya jagora ba a yi ma jagora biyayya to na mariya baci kuma mu a musulunci ba wai abin jagora ba duk abin da ya fada ba haka ka nufi ba ana nufin duk abin da bai saba ma addini ba in jagora ya ci abi to a nan biyasa suke yada irin wanda ya kace jagora ba ana nufin shugaban kasa ba kare a'a duk wanda za a ba jagorancin wani abu a cikin al'umma shugaban kasa jagora prime minister jagoran ministoci shugaban majalisa jagoran yan majalisa malami shugaban makaranta jagoran makarantar sani uba a cikin gida jagoran matar sani da 'ya'yansa haka ne kuma ka ba daidai a ma'aikatarsa shine shugaba Direktar a wurin da yake aiki shine shugaba liman a masallaci shine shugaba to sai suka nuna mana cewa akwai wani abu sunan shi demokrasi demokrasin nan shine kana da izinin ka fito ka zagi duk mutumin da yake da kima a cikin al'umma kuma ba wata doka da hukunta ka paske kana da liberté total wannan hanya idan aka bi ta babu ranar da za a ci nasara yanzu za ku ga intanet ta zo mutum zai shiga cikin karuwa wata ta ɗauki salula ta zagi malaman ƙasa ta zagi masu mulki ta zagi kowa ta danna sai a yi kuwa a yi tafi daidai to rena jagora yana haifar da matsala a cikin al'umma mai yawa wannan abin shi ne suke kawo a cikin gidaje sai suka ga sun yi bincike duk lokacin da aka ce ga jagora na ƙasa ko na siyasa ga jagora na addini jagora na addini ya fi shi tasiri a cikin al'umma saboda shi wancan wani lokacin ana kallon duniya ce ke hangi wannan kuma ana kallon aljanna ce yake hangi shi yasa tasirin maganar malamai ta fi yawa sun yi ta jarabawa sun yi ta jarabawa sai suka gano wannan shi ke nan sai suka yi suka yi taro an yi tarurruka daban-daban a duniya a ƙarshe naman ta koce shekara ne ko 2006 ne sai suka zaɓi a yi taro na talatin da biyar na wannan tsarin a duniya a ƙasar Nijar. Kuma a Nijar ma sai suka zaɓe shi a Yamai, a Yamai ma a Palais de Congrès. Yaya ne ana son mata su jagoranci maza a cikin Nijar da ƙasashen musulmai abin yaƙiya. Da muka samu labari mu ba wawaye ba ne don addini sun ci ba wawa addini ba a ɓoye sai muka zaɓi waɗansu mata tun da mata ne za su shiga in an ga namiji kaga akwai matsala muka ce ku zo ku sauraro muna waɗannan shayaƙin mene ne suke tsawa da musulunci suka je suka zauna su ba a san me ya kawo su ba tun da mace ce mace ce batura ta faransa ko kuma batura ta kasashen turai ta ce me yasa ba inda muke kashe kudade masu yawa irin kasar nijar Brijel wanda ake kashewa a Nijar ya fi yawa na kasashe da dama sai a ɗaka wajen Brijel ƙasa goma ko sha biyar bai kai Brijel ƙasar Nijar ba. Amma kuma ‘yan aka zo wajen Rijilta sakamako kuma na Nijar shi ne baya. What's happening? Ni yake faruwa. Wakilansu na Nijar sai suka gaya musu. Suka ce il y a trois choses. Après, il y a trois problèmes. Il y a trois obstacles. Akwai manya-manyan kalubale shabakin da yake hana ci gaba manya guda uku ne. Premièrement, ta ce marawu. Mallake. Suka ce duk lokacin da muka yi yunkurin shimfiɗa wani abu da malamai sun shiga gidan rediyo suka shiga gidan tv suka shiga masallatai suka yi wa'azi wurare daban-daban kawai wannan abin sai daga guguwar na kwanta batu da ta rubuta ma'ana mu mun ji wannan da kyau le deuxième problème ta ce al'adodin ƙasashenmu comportement namu na yau da gobe patrimoni tamu ta gargajiya da muka gada mai kyau ta ce suna daga cikin abubuwan da ke hannunwa a ƙasashenmu duk mace da ta ce za ta yi fito na fito da mahaifinta to ta zan abin da za a tsini mata ba za ta zama tuwa wata mace mai kimacin al'umma ko da tana son wani abu iya suka ce a'a ta ce za ta ja da su to tana ja da su matsaloli za su biyu baya tun da ya an bar gidan mahaifi ila da ashe duk wanda aka taso kanin shi zai ce ha ni dai ba gida na ko ba haka nan bane ko ɗan uwan mahaifiyarsa in sun san ciwon kan su ce ha ni mutum bai yin hand over da baban shi kuma gida na zo tun da ni ba ban son ɗana ya yi hand over da ni ta girma da zo in dai ka san ciwon kan sai dai ka yi sulhu tsakanin ɗa da uba amma duk mai ƙoƙarin shiga tsakanin ɗa da uba ko ya shiga ma wani daga cikin su zai kunya aikin ka tsakanin mata da miji ko tsakanin ɗa da uba ko tsakanin al'umma in an samu matsala sulhu da kayira kan wannan kafin ka kuskure kai maza maza ka gyara kafin kai kunya ta ce wannan shi ne zai mutum ta ce abu na uku la propriété talauci ta ce matan nijar da sun yi kuru suna son su saba ba mazajensu da iyayensu sai miji ce to ni dai abinci ne nake kawo abinci fakshir ta ruwa kai na kake takardar ruwa ko takardar wuta kai na kake in an yi rashin lafiya ni ke kai gidan likita don haka na ɗage kafa to wannan ɗaga kafar sai ya sa ta dawo cikin hayyacinta to sai ta ce waɗannan ababen su ne suka sa mata sun kasa mallakan mazajensu a cikin nijar aka ƙari taro aka kamun rahoto muka yi ga rahoton da ya yi tsohon a nan abin da nake son na ce jagora ba ma'asumi ba ne uba yana iya yin kuskure uwa tana iya yin kuskure jagora shugaban ƙasa yana iya yin kuskure ministoci suna iya kuskure yan majalisa suna iya kuskure amma idan kuskure ya faru ba ruguza aiki ake yi gaba ɗaya ba gyarawa ake yi yau in kana da moto ko mashin in ya samu matsala za ka gyara ne ko za ka bashi kawo za a gyara to idan matsala ka taso cikin al'umma tun da yau da gobe sai allah idan kuskure ya zo abinda an namu shi ne kokari mu ga yadda za a gyara kuskure idan ba mu fahimci wannan ba kullum da an sa wani jagoran wani al'amari yana yin kuskure daya kamar dai mun ɗauke shi wani ma'asumi ne wanda baya yin kuskure sai mu wuta wanda za mu ga cewa mutum ya yi alkhairi goma sai ya yi kuskure daya wannan champion ne amma a ƙasashenmu in kayi goma tara na alkhairi ka yi kuskure ɗaya sai a ce a watsar da kai sai a kawo wanda da yin kuskure ma goma gaba ɗaya ba a yi gwamnati akwai wani babban profesa a duniya ana kiransa einstein einstein profesa ne na fizik sannan kuma ba yahudi yana kasar jamus alman ya ji hitler ko hitler ya fara kashe yahudawa sai gudu sai amerika da yake shi na ya ba su formil wadda za a yi annukiliyar a duniya makamin nukiliya da tunanin einstein ne aka yi shi einstein sai ya zo cikin aji zai ba da karatu sai ya ce nef fuwa'ar an ka ce nef ya rubuta nef fuwa'ar nef nef fuwa 2 18 nef fuwa 3 sai da ya kai nef fuwa nef kafin da da gangan sai ya rubuta net for this sai sa kafin ons sai aji ya kama dariya ana ta dariya tashin na tsaye sai da suka kayo ya ce musu ba kuskure ne ba da gangan ya yi haka ya ce cikin tabin na multiplication sai da yayi ɗai zuwa tara daidai aji na lafiya amma ya yi kuskure ɗaya ana dariyarsa ya ce to wannan kama alama ce ta rashin cigaba ba sani ba kuna fahimta ba alkhairi tara mutum ya yi ma amma duk baka ɗauki shi kuma kuskure guda ya yi ma shi ne za ka tallata shi yau rayuwanmu abinda muka zauna a kan shi kenan matakka an shekara talatin ashirin sha biyar ana tafiya to tun da ba masu biya bacci in aka wani kuskure a tuna alkhairi sai a manta da kuma nasarar da izini abokinka ana zaune shekara goma sha biyar ashirin talatin wani uzuri ya gito kasancewa ɗan adam ne ba masu biya malami jagora an sashi jagoranci an shekara talatin yana jagoranci in an samu wani kuskure muktafa don saboda shi ba wanda za a kawo ta rayuwa ya fi shi lalacewa in ba mu fahimci wannan ba duk wanda ba mu sa jagoranci a kasashenmu ko a cikin wani al'amari na addini ko a gida to waɗannan matsaloli su ne za su gaba da afkuwa da wuya mutane su yi ma wanda yake jagoranci uzuri akwai wani mutum yana da aboki sai kira shi kawai ɗaya bai ɗauka ba biyu bai ɗauka ba uku bai ɗauka ba ya kama kira ya kama kira har ya gaji ya aji wani dan shi ya ɓaci yana ta tunani shi dan yana ta sawwala mai abubuwa daban-daban can sai ya kira sai aka ɗauka da ɗauka sai fara da faɗa kaka kaka kaka kaka sai wanda ya ɗauka ce kai daga ta malam ba mai wani gwada ya ɗauka mai wayan nan Allah ya masa su ba shi yasa musulmi muna da matsalolin da suke cutar da mu kwarai da gaske shine rashin yi wa mutum uzuri kuma muna son aibon uzuri don haka jagorori mutane ne ilimi in an ba mutum jagoranci da makaranta ko wani abu za ka gani man ya yi latti na minti biyar amma tsuki ya cika masanaci sallah biyar a yini shekara ɗaya biyu uku hudu biyar kuma cin mutum bai samu hudu minti biyar ba ka iya jiran limami ka yi tsuki ba ka iya ɗauka alƙur'ani ka karanta amma ka iya zuwa wajen DJ mai baka kwantara ka yi awa uku kana jiran shi ya fito ce maka babu dama sai gobe ka yi wata shidda yana wasa da hankalinka a ce ɗan siyasa zai biyo ta kan hanya ya wuce ka zo ka yi tsaye cikin rana tun tara har a zahar bai biyo wuce kuma yi biyo daga ba hannu masa gaba duk ka iya hankulin wannan kai magana amin wannan na farko kenan duk lokacin da aka rena jagora iyaye iya suka rena iyayensu aka rena malami mai karantarwa ko makarantar boko ko makaranta ta addini to babu zancen a ci gaba babu zancen a ci gaba jagoran ka zaka mutunta shi ka yarda da kuskure shi daɗi da wahala a ci tare haka rayuwa ta gada misalin da zan bayar kan wannan saboda lokaci yana tafiya sosai shine manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam khairu khalqin lahi ajma'in tun daga awa ta fara makka akwai kurakuran da sahabbai suka aikata akwai matsalolin da suka faru da a wannan ba wai kawai tafiya ne an kai sunun hukumi da daga bisa daga dauki ya kan kofar kuskure akan jabalin roma aka zo aka ajiye su aka ce duk yadda kuka mun ci nasara duk yadda kuka an ci nasara ka kuka sauro saboda su suna halbi ne da kibiya to inda suke a wurin idan aka ci nasara akan musulmi mai son ya kewayo ya sa su tsakiya sai su kashe shi idan kuma musulmi suka ci nasara to su za su san wanda yake son ya kewayo amma in suka san kuma za su ga wanda zai kewayo ba ko da aka fara cin nasara dama Allah musu alƙawarin za su ci nasara ko da aka fara yaƙi kafin da suka yi ana nan ana nan sai shi ne yanzu cin su haba ana fasa dukiya kuna ina alganima talganima sai aka zubu aka gangaro aka zo wajen fasa dukiya kafin ko suka sai suka kewaye lokacin da Khalid ibn Walid radiyallahu anhu bin musulunta yanzu aka hau sama aka kashe sauran waɗanda suka tsaya aka kewaya sauran taugafar shiga musulmi tsakiya aka kashe musulmai da dama aka jima manzo sallallahu alaihi wa sallam a wani shi kenan sai Allah ya bayani ya ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'dahu id tahussunahum bi idni Allah ya cika muku alƙawari kuna karkashe su da izinin Allah hatta idza fashiltum lokacin da kuka rakkunci wa tanaza'tum fil amr kuka yi jayayya a sanko kuka a sanko wa asaytum wanda su malamai suka ce wa asaytumullah kuka saba ma Allah wanda su malamai suka ce wa asaytumur rasul kuka saba ma mutum mazo da mazo ne ba so wanda su malamai suka ce wa asaytumullah wa rasuluhu kun ka saba ma Allah da manzo domin wanda ya saba ma umarnin Allah ya saba ma umarnin manzo wanda ya saba ma umarnin manzo ya saba ma umarnin Allah no problem to inda matsala ta so ke min ba'di ma arakum ma tuhibbu Allah nan ka da kuke so ashe matsala ba da gurin Allah take ba ana nan ana nan wannan abin zulumi sai sai cikin zukatan su ya za a yi a ce muna tare da khairu khalqillahi ajma'in kuma su sahabbai ne khairu sahabati alal itlaq waɗanda sun fi kowa babu wasu mutane irin su a wannan zamanin kuma ba za a ta samun irin su gaban su ko bayan su kuma wannan ta same su sai Allah saukar da fatawa daga wajen shi fatawa samawiyya rabbaniya fatawa daga sama kuma daga Allah ka san kusan an ce Allah ba da fatawa ita kare ko wani bai da Allah na ba da fatawa ba yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala Allah ma ya ba da fatawa sai Allah ce a wani ma a sabatkun musibatun kan asabtun mitlaiha kuntum allahana Allah ta ga amsa kul huwa min indi anfusi da gari ku ta taso ki yasa turawa sun yi muna kaza turawa sun yi muna kaza min indi anfusi in kun ka tsaya ba addinin Allah kuka bi Allah sau da kafa ba bature ba ba wani shedanin aljanni shedanin mutum da isi kokari in yansu kumullahu fala galiba da amma kuma Allah ba zai taimake mu ba sai mun tsaya mun yi ma Allah aiki in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ku ga maka mun gaskiya abu na biyu saboda lokaci yana tafiya an-nuqta thaniya sai al-istighfar bil mu'allim a daina mai karantarwa yanzu babban abin da ake son ya yi zurfi a cikin al'ummar musulmi na a ruguza su shine arena mai karantarwa in ce mai karantarwa ba ina nufin malaman addini kawai ba hatta da masu karantarwa a rugu da masu malaman addini makiyan su ne da haka don sun yada arena su wannan ba da ɗin mamaki ba to amma malaman bokon su masu suka sa arena su kaga an koya wa yara su zagi shugaban kasa in sun fito ana abin da su kona dukiyar iyayensu sai su kona kasa da wani malaman boko cikin dalibai za ka ci sunaye gari su da wannan akwai sakari akwai wawa akwai kaza mai karantar da kai a sakari ya za a yi wannan ilimin ya afirka malaminka malaminka ne mai karantar da kai mathematics da mathematics da physics da shimi su ne ake karantawa a iya kere-kere yau bautar da muke maturawa ta dole don sun ci gaba ta fuskar kere-kere ne suke tilasta mu da wadansu abubuwa sun kasashen duk lokacin da al'umma ta rena mai karantarwa musamman na addini tunda alkalumman majalisar ɗinkin duniya suna ba da cewa ƙasashenmu muna da ilitire to shi wannan ilitire nan kalima ce da ta samu asali daga letter letter alfabai wannan abcd to in ana son a samu contraire cikin faransanci da kuma yaren english akwai abubuwan da ake karawa a wani lokaci ko a kara em possible impossible possible impossible ko kuma a kara en konesabu en konesabu ko a kara en regulier irregulier ko a ƙara el ilitri wanda bai iya karanta haruffansu ba jahili ne a wajensu kenan in baka iya faransu ba a wajen faransa baka iya karanta haruffan faransanci ba ka jahili a faransa a tsarin faransa in baka iya karanta ingilishi ba a inda ingilishi ta yi mamulkin mallaka kai jahili ne sai a zuwa ce muna mu jahilai ne wannan jahilcin da ake faɗa wai makarantunmu na addini da larabcin da muke karatu da alkur'anin da muke karatu da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam muke karatu su duk wajen su ba ilimi bane shi yasa sai aka ɗauki duk malamai a alƙalin ma na turawa ba a sa su cikin layin layin marubuta shi na kuma wai da waɗannan alƙalumma ake son a yi muna aiki a ƙasashen ɗan musulmi shi ga ya gaba kuma sai ya ci bon ya bu kudi zili trai au niger on bien pour ça wanda ke baka sallah su ne jahili kai da baka iya fatiha ba da kace wani jahili baka iya fatiha ba kuma kace mutum jahili akwai aiki kisa waɗannan alƙalumman mugun mai duka su ba mai koya mutane filosofi a premier chapitre na religion sai ya ce est-ce que Dieu existe wai tambaya ke yi est-ce que akwai Allah ga Allah yana faɗa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna a lokacin da wannan aya ta sabka Abu Jahl yana rayu da za a tambaye shi wa ya halice ka zai ce Allah ashe abu jahal ya wuce filozof da ilimi to kenan filozofi ba mer de science ba ce sai la mer d'ignorance wanda duk ya ce eske akwai Allah to shi wanda jahilcin shi ma ya wuce ya kamu ba mu ma da karatun shi don mun san babu jahili da wanda bai wanda ke tambaya akwai Allah ko babu to samman da kasan ni annaba su ga al'umurin su afillahi shakkun fatir samawati wal ard yanzu cikin kasancewa Allah har sai Allah tambaye da lille ga sammai ga kasai da basu akwai Allah salula da bature yayi salula ba an san salula ba ita kanta ba mota ba ba ita kanta ba dun na'urorin duniya ba sun kai su ba an yi cewa na'ura ba za ta iya yin kanta ba sai an samu da ita amma su sammai da kasai da dan adam da wanda halittu gaba ɗaya duk ba a yadda ba a san wanda yi su ba wanda ake ce ma ilimi jahilci ne to da haka sai suka nuna ba matasa cewa malamai ba komai bane a cikin al'umma al-istighfafu bil mu'allim shi yasa ƴan boko mu musamman waɗanda ba su karanta addini ba kuma waɗanda ba su da alaka da malamai ba su da alaka da addini suna daga cikin waɗanda ke taimaka wajen al'umma mu ta koma baya na farko suka ce musu waɗannan mutanen waɗannan mutanen suna magana ne wai cewa da malamai ke suna magana ne da wata duniya wadda ba a gani ba ba su da solution game da duniyar yau sai su ce muku in an mutu in an mutu an saku cikin ƙasa kenan wadda duniya ba su da solution ku fito ku ba su mutu sannan suna gaya muku abin da babu tabbaci a kan shi wai kiyama babu tabbaci a kanta shi yasa sai suka kawo nazariyatu shakk suka watsa a rinka shakka game da alqur'ani da hadisi da menene duk waɗannan ba gaskiya bane sai an samu dalilin suke tabbatar da wannan shi yasa sai su ce musu duk abin da ya kamata a yi ai abin da ke tabbaci shi an ka ce can cikin aljanna akwai mata hul'i ko haka ba can cikin aljanna akwai giya suka ce to nan a duniya kuma akwai giya nan a duniya kuma akwai mata to sai wani mutum ya zo ce maka haram haram haram karka taba ga wakiya ana gani mai daɗi su a wajensu ga mata sun ci sun koshi sun yi ɗil ɗil ɗil sai wani cewa karka taba ka bari sai ka mutu an ɗauke ka an saka cikin kabari ka zan ƙasa can wani lokaci wanda ba a sani ba za a tayar da kai sannan a yi ma hisabi sannan in ka ƙetare wannan jarabawa sannan a kai ka aljanna sannan a bai ka giya da mata suka ce to kowai ma haka ɗin ne a buga hannu shi an mutu amma in ba ɗan ba ko kuma ciwon hannu ko dan ba gari ba saboda wasu ci makan kai yanzu aqidar da suke so a yada gidan saboda a daina sauraron malamai saboda malamai su ne babba akaba da rigiya ko cikin karatu sun ce waɗanda suke hannuwa gudu kenan mun ji wannan da kyau shi yasa wasu kasashe idan kasa ta rikice dole sai an kuma mu malamai ku diba ku gani duk in aka je sama aka yi kasa aka yi duk abin da za a yi sai a ce a koma ma malamai su yi roƙon Allah kuma a tara jama'a a ba su haƙuri don shi wancan ya san in shi zai magana maza a saurare shi don shi dole shiga sha mai kai kenan ya bata yanzu yake son malamai su gyara amma can da yana cewa su ne ke kawo tashi hankali a cikin ƙasa mun ji wannan da kyau lokuta ta uku saboda lokaci yana tafiya cikin wannan lokaci na farko shine tafkikul usa a rarraba family su zama kuma ba kai tsakanin su da turawa suka tashi wani bincike sai suka ga sun kasa samun hanyar da za su shiga to masana waɗanda suke da ilimi daga cikinsu saboda suna karatun abin da ake cewa sociology ilimin zamantakewa suka ce in kuna son ku ruguza ƙasashen musulmai sai kun yi ƙoƙari kun sa rikici tsakanin mazaje da matansu kenan sai wuta ta kama cikin kore gida domin idan ya zama to ba haɗin kai tsakanin mata da bishi to ƙaƙa'ya za su tashi cikin matsala idan ya'ya suka rukuje su ne matasa na gobe an samu biyan bukata shi yasa ana son a yi haɗin kai idan mata da miji ba su samu haɗin kai ba ‘ya'yansu ba su samu haɗin kai ba a gida guda uwa ɗai uba ɗai ko uba ɗai kowa na jiran mutuwa wani ana jiran uba shi mutu kowa ya fita da kashe koma shi na ma aka ɗan raga ma in ma an samu wasu raga shi to waɗanda ba su samu haɗin kai ba a gida guda ba su samu haɗin kai ba a cikin famili guda yaya za a yi a samu haɗin kai na kanci ko na unguwa a samu haɗin kai na gari har a samu haɗin kai na jiha a samu haɗin kai na ƙasa zai yi wa shi yasa yanzu mata ya za a yi a sa mata su yi wa su gore na farko sai aka ce musu a kirkiro wani abu sunan shi liberty wai liberty shine mace a bata yancin ta yi abin da take so to kaga in an ce aba mata su damar lokacin su ga damar su fita lokacin su ga damar su fito ana kana cewa a'a ai an wai kun san sunan mata mata a kasashen musulmai sunanta kaza cikin kuku mun san kuku aiko?
a kurki na ana cewa kuku akwai in aka je kasuwa a kurki akwai wani dan abu da ake saka su in za a sayar da su sai a kamo ta kuku gidan kaji to shi ake kira kuku muna kira shi kuku shi a kurki za a gina ne a sa su to sunan matan musulmi a kaza cikin kuku ba ta fita to wannan abin me yasa suke kawo shi ana cewa kaza kaza ai an zalunci mata yana daga cikin abin da masu da'awa mu tashi sai an zalunci yara a sa 'ya'ya mata lakwal wanda duk tarko ne a lokacin da turawa suka shigo nijar da afirka da kasashen musulmai bayan sun kare mamaya ta mulkin mallaka sun ba da rafa cewa duk inda aka ga an yaƙe su busu ci nasara ba akwai musulunci wuri duk inda aka bi su ba tare da wata turjiya mai ƙarfi ba galibi su ba musulmai ba yanzu da ya kwata divuwa sai ka iske tsoho mai shekara 80 bai taɓa zuwa kwalwa bayan ya faransi ta yi arewacin najeriya za ka iske tsoho ɗan shekara 80 bai taɓa zuwa lakwal ba ko buku ya yi english broken amma nijar étudier ma baga faransi arewacin najeriya yan jami'a ba su mutum da kyau kusan ko me yasa saboda musulunci shi wancan yana ganin arni ne an kamai wani addini an kamai ci gaba mu kuma Allah ya ce mu da innamal mushrikuna najasu duk kere-keren su duk abin da suke da shi mu a wajen musulmi da da ta samu adawiya kuma haka Allah faɗa kuma ba wanda ya sai ta zo na aya in kuma akwai bismillah to kenan sai suka kirkiro ya za a yi a yaki musulunci a cikin yankunan Nijar Nigeria suka kirkiro Islamic State Nijar a 1954 sai suka kirkiro Franco a a sa'ayi sun yi faɗa da wani malami bukulatani suka ce a je can a fara sai aka zo aka yi franco a sai aka zo aka rubuta lardi da krimi kaza kaza sai aka ranka zo aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sun ce kai kai da bismillah a billahi ya rauni sai mutane sun sa ƴaƴan su ba na ce karatun franco a bai da amfani ba ba haka nake ba ni na yi franco amma abin da ke so in ce wacce manufa ce ta sa su suka yi kokarin a ganin farko a saboda an kisawar ƴaƴan ana nan ana nan farko arab ta zo kuma sai suka ga har yanzu adadin ƴaƴa mata da suke son a sa alakon bai yi ba sai suka ce to a bi wata hanya sai aka kirkiro école de filles lakon ta mata iya mata zalla ko haka kan bari tunda malamai sun ce ba hada maza da mata ko ana ana ana ana guda ne ko yoshi to yanzu an ka samu certificat est-ce que akwai collège de filles est-ce que akwai lycée de filles est-ce que akwai université de filles babu saboda sannan aka yi kokai su din aka fara an ka'ida shi ne tunanin nasu to karatun mata da suke cewa ai ana sawar mata buku babu wani wanda ke cewa baka aka yi amurka a kuna ta gaisu amma da yasa suka yi tarkizi a kan wannan ƙabiya saboda suna da wani tsari na yaƙi shine a nemi nukatun ta'af kullum muka yi kama muka ba mu aiki musu haifu musulunci ya yi kaza a ba haka da ba mu ba mu ce muku ku cikin addinan ku kaza ko ko kasashen ku kun yi kaza sai dai mu a ce mu da mun yi kaza ce ba haka da bane kenan mu kullun kariya muke yi defense muke yi ba mu yi attack mun fi jona to su abin da suke son a kai gare shi ƴaƴa mata dubbai su yi lakwal su samu diploma ilimin mace ba illa bane gare mu mi ta karanta ya za a yi karatu mutum ta karanta likitanci ba matsala ba ne muna da bukatar mata likitoci su duba matan mu ya za a yi karatu a sukurta jiki a ji a yi karatu ba tare da an yi shashanci ba wacce musulunci bai da a yi karatu ba abu hujja sai mun waye to a nan son suka yi idan mata dubbai suka yi karatu kasashen musulmai yakin da su suke yi yanzu sun samu wadda za su musu yaki mace ta kai da kol ta yi diplom ta waye ta wuce visitor don haka babanta bai iya taba ta bai isa ba tana iya maka shi kuma ba ta jin kunya don ta yi nakwa mijinta ba komi bane da shi da ne da fiya wata duk da shi cadre de la grande rapidité, il faut faire attention. Hein? Moi, j'ai connu mon droit. Kenan su kai ga inda za su iya fito na fito da ku sun huta. to shi ne abin da suke kokarin suka gare shi wajen tafkikul usa matan kauye kuma tun da ba na birni ba ya za a yi musu sai aka ce a ƙirƙiro furushi
amsa da bai ya an ka ƙirƙiro furushi sai a rarraba musu shanu kai ba ba ka saniya amma an ba matar ka saniya biyu da sa guda in ka ta kai yi noma hatsin ka za a ci karan ka za a ci ko da ake shekara biyar zuwa goma ita tana da saniya goma kai ba ka da kora goma wake da gida ita idan kace ɗanka ga yadda zai yi ta ce ba haka za a yi ba sai ka ce ba ruwa ta ce ba matsala ni kake so kasuwanci ko kisa ne ya biyu ka sai ka gudu shawo an yi diska biyar ka yarka wani mutum ya zo yana son ya aure ta nagari mukaddar ta tayi da kullum nagari ya zo auren ta ta ce a za ka bayar da ita uwa ta ce ba ta yadda ba wani shedani ya zo kuma uwar ta ce shi yake so ka ce ni ba hannu na wakwa da zai ce ke ta kun shafa dama mene ne ke takawa da shi kayan ɗaki ne ina da shanu na ta musu diskanki to haka ne suka kirkira yadda za a yi mata su mallaki kansu saboda su tunkare mu su tada mun huta a kowane gida shi yasa ‘ya'yanmu ba su iya ta addinin musulunci mace ko da tora a gare ta in ta karanta addini ba za ta bijire wa addinin da kwarai
mun fahimci wannan da kyau to yanzu wannan abin kuma sai suke kokarin cewa ai cikin addinin musulunci yanzu wani mutum ya daki matarsa ko ya yi zalunce ta ai kuma mu ce mu ba su mai bane musulunci daban musulmai daban musulmi yana iya yin kuskure haka ne kuma haka ba amma ba musulunci ce ba musulmi suna shanya ko sun yi Allah ya ce shanya a a dan haka ba a daukar musulmi in ya aikata kuskure aka ba musulunci hujja da shi musulunci ne hujja aka musulmi to yanzu ba su yarda da wannan ba sai suka dauko ai musulunci ya bambanta tsakanin maza da mata shi yasa duk inda musulunci ya bambanta tsakanin namiji da mace a dauko matsala ta fi dubu a kawo ne ne hikimar da yasa shari'a ta bambanta tsakanin namiji da mace a gobe saboda lokaci ya fara matsowa zan ba da wata ka'ida wadda ya kamata mu wajen yin suranci domin mu rika yin mukara da abin da ke wajen mu wajen su alqur'ani yace wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhunna sai suka ce ku kai kace wadribuhunna sai sun kai musulunci ya ce a dake mata alhali kuma wanda aka saukar ma alqur'ani da wanda fi kowa sanin alqur'ani a dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace darban ghairu balagh ba ciyo bane wanda zai sa fata ta yi kumburi ciyo ne na daftarwa bugu ne na daftarwa afwa bugu na daftarwa amma kuma ba ku wace mace musulunci ce abu gaba allati takhafuna nushuzahunna matar da ta ce ba za ta yi biyayya ba kuma biyayya ba wai kai ba za ta yi ma biyayya ba abinda kake son nan shari'a ta da shi zubai kace matar ka ta yi sallah ba ka da wani dalili to faɗi ruhun nan musulunci bai ce a fara da kuma ai wa'azi wa haɗu wanda zuwa ba a ƙaurace sai in ta kai ta kuma wata ruhun nan in ba ta iya to wa in khiftum shiqaqa bainihima fa aqul hakama bil ahli wa hakama bil ahli wasu malamai suna ganin idan ka san wa'azin bai da amfani kawai ce to sai amfani kawai kake da wa'azin da ka san bai da amfani amma dai malamai suka ce albisu je riga da malamai suka fi amfani kuma hadisi sai zo ce a'a ku koya ma ƴaƴanku sallah li sab'in ko li sab'i sinin a wata riwaya ko a wani lafazi wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashr ku buge su in ba su sallar shekara goma kuma haka bai sai suka cicciro irin waɗannan soshi ai musulunci ya ce a dake ba ai musulunci ya ce a dake yara don ba zai kuma a ƙarshe ba da yamma bi lokaci ai hakuri in faɗi raddin da ya kamata a yi to yanzu miji ya bugi mata ko uba ya bugi ɗansa wa yake ci da matar ko ɗan wa yake biyan fakcin tarwa ta kadarwa da wuta shin bugun da ya mishi ya yi ne ya cutar da shi ya yi ne ya masa tarbiyya haka ne kuma haka ba to muƙaddar ta ba ku ce musulunci ya ce a daka kuma musulunci ya kusa rabu da idan ana zanga-zanga a duniya mata sun ka fito jami'an tsaro suna hana wasu terrorist kuma su buga musu suna bugun su da kurki kuma su bugun su ana bin su wani lokaci ma har ba harsashe irin wancan wanda ake cewa harsashe ba na gaskiya ba wani lokacin ma in ta kai halbi ana yi ana musu fiade a wajen zanga zanga to shi wanga miji an ce katon banza wai mai ci da mace mai biyan kwamcin kowa da kusa shekara talatin kafin wannan to ana zanga-zanga an biɗi matasa majiya ƙarfi an ba su formation an ba su kulki roba wadda ta dafu sosai in an buga sai ta yi tulli kuma su bugi har warin kakassu to in shi wannan an ce mishi kafin maza wanda ya tsiro ga sun su waɗanda sun ka kiɗa waɗanda kashin waɗanda ba su wani miliyu don haka duk al'ummar da ba a kimanta shugaba a cikinta idan ya ba da umarni na gaskiya duk al'ummar da ba a kimanta malami ko mai karantarwa duk al'ummar da ɗaiɗaikun fabikinta suka tarwace ba gudanar da wannan al'umma za su ba a duniya waɗancan guda hudu jiriciya sai da rasu daga Allah ya kada abin da kuma faɗa da wasu rijiyar da shawar da wanda kuma kuskure da sunan da Allah ya faɗa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh